قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara hadurin mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata hudu ga wata na Ramadan hijira shekara 1446 wanda ya dace da hudun ga watan uku 2025 a darasinmu na jiya muna cikin suratul qiyamah mun tsaya aya ta nan aya ta 19 ko insha Allah kana insha Allah yau zamu tashi aya ta 20 ta suratul qiyama kayan nan tambaya guda da nake da ita cewa wai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai mutum bai shirka da Allah kurin dan aljanna ne eh asalin magana duk da wasu kata akan bangaren izgili iyawa ya ji na ga wani cikin malaman suna ya yi wannan bayanin wani ya ɗauka iya batanci kan magana sukan ɗauko wata kalma ta malami iyayewa bi da bayanin ba ne ba sai su ɗauko sai su zama da shubha ga mutane don bayanin da malamin yake akan wannan hadisi sai shi mutumin yake yada magana kuma kenan a wajen kenan ahlus sunna ku da barawo da mazanaci da radi yan aljanna ne ina ka ma sata sai a ci gaban taka shi ko asalin magana ruwa ce inganta ta cikin sai musulun hadisin abu zar annabi sallallahu alaihi wasallam yace jibril ya zo wa basharani annahu man mata min ummati la shirka billahi shay'an dakhala aljanna annabi yace malaika jibril ya zo ban albushr cewa duk wanda ya mutu cikin al'umma ta baya shirka da Allah zai shiga zai shiga aljanna yace wa in zana wa in sarf ko ya zina ya sata malaka zai ce mishi wa in zana wa in sarf ko ya zina ya sata imai mata wa in zana wa in sarf ya da su ko ya zina ko ya sata ya shiga aljanna in dai bai shirka da Allah yan wannan ruwaya da suke badawa kullum muna bayani a ƙidar ahalus sunna wal jama'a duk wanda ya mutu da tauhidi bai shirka da Allah wani aqida ce gaba da asma jama'a in dai bai shirka da Allah baya dawwama a wuta kenan koyaushe ne sai ya shiga aljanna wata ruwa ta ce wannan sabu ma sabahu kenan wannan ruwa ya ko na albushirkin bai ya kwatanta cewa dan baka shirka in ka yi zina ka yi zata ka yi a banza shi kenan a'a abinda suke tarin domin ba a yi wa addini ruwa ya da ruwa ya fitar addini gaba daya wani abu da sanan ne ana magana ce da in dai baka shirka da Allah ko ka shekarar dubu nawa a wuta baka da wama shi ne magana kurin ba zan hana ba a wa mai zina azaba ko ya hana a wa ɓarawo azaba ba shi ake ni ba tana karanta wani kuma Allah alƙawarin Allah ne ga wannan al'umma tabbas haka yake in dai baka shirka da Allah duk shekarun da kai a wuta sai ka hutu magana kenan annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wani a wutan ma ce ya babbaku ya kone rumus kaman gawayi ya ba labarin wanda aka huda daga ƙarshen wutar daga wuta ko ai annabi ya ba labarin a wutan ma ya jima ya kone ya zama gawayi rumus dan can ba mutuwa yace zai ce ya Allah bakin unarwa da cikin sai musulmi ya ce ya Allah bakin zayin wuta ya kai mun gaya tsamunta ya kai mun gaya ya Allah Allah zai ce mishi bawar maki bukata ce Allah ina bukata ni abin da ke sukurin a kai ni bakin baki baki ko zai ce bawa na Allah zai magana Allah wannan zai magana da bawashi duki su Allah sai hujja annabi wannan zai tabbata zai magana da wannan wutar zai ce kakka yi yaudarawa daga nan baka bukata komi yace Allah ya isa daga nan ma ya isa kurin ba shi akai baki baki sai an kashi baki baki zai diba kai diba waje ya ce Allah waje kai da kace daga nan ce Allah kuma rahamaka Allah wani ruwa ruwa cikin sai musulmi karshe dai na bawan Allah Allah zai za kai karshen al'amari zai ce shi ya wuto waje daga waje ko bai shigo aljanna ba bakin akai ta kofar ta isa Allah zai ce bawa nan kanka yau dara ma ce Allah ni dai banna na isa banna waje ko ya ishe na furan kai na kofar waje Allah zai ta kai shi ta wuri wajen wajen wuta zai juya ce alhamdulillah zai ni jami minki na gode ma Allah da wuta daga cikin bala'inki ya ban kwana da wuta yanzu ya ban kwana da wuta ya ban kwana da wuta shi zai ya gode ma Allah shi kenan can sai har aljanna shi kuma yace an gani zai ce ya Allah gaba karshe zai Allah da bawon shi ne Allah zai sanin bawon ana akwai wani ruwa ka ce maul haya za a sa shi wannan ruwa damar mutu kamar kawai yake ba yadda ka san kawai ya zama mutuwa cikin bayan Allah ya sa wannan bawon cikin ruwan maul haya ana sa shi zai koma sabo kun a ce kuma kama hanya shi yana bake ta ya kama hanya za shi gidan alijar gidan ka a hanya ta gaunar bintin dogon gini na lu'ulu ya walƙiya sai wani suje da kare ce ya rafi ciki allah da gani ya rafi ya suje da ciki allah na gani a ce ba allah bane ka gani gidan ka ne cikin gidan gidan aljanna wani wani shine shine talakan ma haba allah kai mala'iya talakan kenan na kenan to kai wannan ruwayal ke tana karanta ba tana cewa a tana karantarwa ne da diyyar da aka yi in dai mutum bai shirka da Allah to ko shi ne zai shiga aljanna ko shi ne magana kenan ba ce ba shiga wuta ba ko ta zai shiga aljanna ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya ba Abu Zar labarin Abu Zar tunziya Rasulullah ko ya zina sata ya Abu Zar ba zan haka ta zai da sauku ita kai ko Abu Zar bai so wani gima ko Abu Zar bai so haka zai ko bai so haka zai haka Allah tsara kan shi wannan ba Allah ne da bayan shi amma bai fita wai kai zina kai a banza ka akwai azaba tabbas amma dawoma ce ba a yi to wannan shi muhimmancin tauhidi diyan aka yi wa kai da tauhidin kai diyan aka buga da yau kai mu a yau tauhidi wajen neman duniya wajen neman mu'amala za ka mutu ya bar Allah kaɗan yadda kasa duk girman gari kasa mai kasa ka lalime shi ka watsa mashi petrol ko ya san ka kawo wuta ya karama a shana kan fesa duk gari zai kone haka shirka take duk yawan aiki in dai aiki aka ya lalace kuma ka gama yawo ba magana har abada a kare amma in dai da imani in dai da imani wannan makarantar ruwa ta tabbata ana ce an arda hadis hadisin da kowane ba da ƙarfin gwiwa karmin tauhidi muhimmancin tauhidi misali ka tare gobe kiyama za a zo da wani bawa cikin bayan Allah duna karantar da kai ne cewa Allah subhanahu wataala iya kiyamar shirka karara kuma iya kagaya da an ci babu abin da Allah ke adawa da kawai shirka da Allah yace za a dauko da wani bawa cikin ahilin kiyama za a zo da shi da takardu na aiki dose 99 iya ka ganin ka cikin suke balla 99 takardu shi dose manya gadan-gadan ya kare sai wuta sai Allah ce akwai takarda guda a kawo ta sai ce ya rabu miyan wani takarda guda ma ana takarda cikin da tara shi ya gama ba wani bukata a kawo ta tun da ya san cikin da tara an ce sauran daya mai ma abin awo ya ce Allah zai ce ku kawo ta a yau ba na zalunta kowa ko wannan takarda tauhidi ne gangariya kalmar shahada ta tabbata babu kura kanta ko daya kuma wannan Allah kusa ta mutane da ake cewa inna la yakafir an shuka biyu wa kafir muhammadu na kalmar shahu duk wannan Allah kusa ta wannan aya ce Allah dillahin da kai in dai baka shirka ba kai kai zina ka shakiya in ya so ya gaurta maka abin da soki Allah abin Allah soki amma ba ba ba ya alƙawari bane ba shikenan kai zina ka shakiya a ka wannan Allah kusa ta abin da yake so ke yi a cikin bayan shi akwai wanda zai shaki ya bannan amma Allah in ya so ya gaurta musu gaba daya wani shi wani bawan za a zo da banna 99 takardu Allah ya ce aka takarda guda manzo Allah ce za aka takarda guda za a kawo gaske ne ne bangare guda takarda 99 bangare guda za a kawo takarda guda amma takarda guda hitin jaji gaba daya a kashi gidan aljanna Allah abin da ya soke yi amma a guje ma shirka Allah kiyaye shi ma na wannan alwaya kuma a ce sai yana rama aya mata farko كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كلا بل تحبون العاجلة sai matsawatarwa ko Allah na tabbatarwa ku je mutane tuhibbuna al'ajila kuna son magagauciya ba na duniya san duniya ta da yawa suka bar hanyar Allah laka cewa bal tiruna alhayata duniya wal akhiratu khairun wa abqa kuna zaba ko hihita rayuwa ta duniya alhali lahira ita ce mahi alkhairi akan duniya ko ita ce mahi dawama ita har abada ne an kare yace kuna son mu gaugauciya wa tazaruna alakhira kuna barin lahira ma'ana kuna barin lahira ba ku aiki dan gobe kiyama duniya kullum sha muku alhali Allah shi a wannan rana wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira fuskoki mutane kala kala ne Allah ta wasu fuskoki a wannan rana nadira suna cikin annashuwa na da azgabu cikin walwala cikin jin daɗi wasu fuskoki me yasa haka yace ila rabbiha nadira don wannan fuskoki suna diba ubangiji yan wa magana diba Allah subhanahu wataala a nan duniya ne annabi ya tabbatar da cewa ba kwa ganin dun ba kwa ganin Allah sai ku mutu ba mu ganin Allah duniya eh ba kwa ganin Allah da ruwa ta tabbata ba ganin Allah duniya amma ganin lahira ya tabbata cikin sai musulun Aisha radiyallahu anha take bara labarin cewa salatun man haddasa man haddasa kuma al-anun fakar salatu al-kadhib abu uku tace duk wanda ya muku magana kansu biyar da bin wani duk wanda ya muku magana daya ɗaya ce muku a ƙarya ya ma'alla ƙarya ta ce an za mu an muhammadu a arabahu duk wanda ce annabi ya kan ubangiji ce ƙarya ya ma'alla haka shi ta tufe mutum haka ta ce ƙarya ya ma'alla na yan wa kore hatta ga annabi kai shi bai gaba Allah a duniya nan da yawa nan aka kawo abu da yawa in hanyoyi na yan dariku na ganin allah abu ne mai sauki da ƙarya da dai abubuwa da aka sani da na yau da rafar hanya to annabi ce ba mai ganin allah a duniya ya mutu kuma shi ma bai gaba allah duruwa da aka kawo ta ibn abbas tana maganar ruwa kalbiya amma ga allah haka babu ga ruwa cikin sai musulun ruwa abu zar yace da kai shi wa annabi tambaya kana wai annabi ne musulmi ya ce ya rasulullah halar ra'ayta rabbak ya manzo Allah ka ga ubangijinka yace nuru anna arahu daga nan ga Allah na gaske ne sai waje waje mai raji ne Aisha tace wannan abun guda uku dole ba ku labari akan su ƙarya ma Allah ta kawo wannan maganar ganin Allah ta kawo la tudriku al-absar wal udruk al-absar to sai Allah gani bai rizkar Allah shi ke ganin bayan shi wannan aisha ta yanke cewa duk wanda ta annabi ya gane ta yamma Allah kariya dan ta cewa musaruk wannan magana ni na harawa annabi tambaya kan wannan al'umma ta rasulullahi ka ga ubangijinka sai ka mu musaruk ya kawo ta wata aya da ake kawo walqadar ahu bitul mubin walqadar ahu nasr ukhra ce tace wannan ba Allah bane ba gani jibril ne ya gani ba Allah bane gani tace abu na biyu duk wanda ya ce annabi sallallahu salama da ya kace ya koyi ya rage wani abun sakon Allah ka ga masu cewa suka masu jiku a ba su aka cewa wai annabi sallama a kan san jafara suke ce annabi sallama wai ya farata ne bai faɗi ba sai dan a ya bayan shi bai ga kowa ba kace to duk annabi ya koyi wani abu ya ma Allah ba abinda annabi ya koyi ta kawo fadar Allah subhanahu wataala na balig ma wasu ilik min rabbik fadan su'al fa ma qablat risalata ka isar da duk abin da Allah ya fakar mana da ubangiji idan baka yi ba ba ka san sakon Allah ba take da dauke ya rike kace annabi inda har zai rike wani abu sakon Allah kace da abin zai boye magana mas'ala ta zai bin harisa akan magana ta tabani ta ce ka tunta ta kullum da al'amma Allah alaihi wa amsa alaihi amsuka alaika zawjik wa taqilla wa takun fi nafsika wallahu wa takun fi nafsika wallahu mubdi wa takasha naka da haqqan tashaw wal ayi tace inda adam zai koye wata aya da koye wata aya aya tana magana ya malaka tana loko wannan bawa wanda Allah ya mini ni'ima ka mishi kyautata ka bin baiwa mena Allah subhanahu wataala akwai al'ada cikin larabawa ta ka ɗauki wani kake ɗana ne kuma kamar ɗanka zai gada kamar kowa kamar ɗanka ne annan sallallahu alaihi wasallam ya wani tabari ya ɗauki zai a zaman ɗan shi ya tana wa zaman ɗan shi kuma ta zai ba ya jama zai da bin muhammad a cikin shi yanzu allah ya yi so ya goge wannan al'ada wannan abin da aka saba kun ɗanka ɗanka ɗanka da ba mu ɗan ƙarfi ɗan wani ɗanka suka ce na tura a dokta ke ɗan mutane ɗauka da ɗan ɗanka ba a yi musulunci to zo abin da aka zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam allah zai fara da shi zai iya da mace annabi ya aura mai alwoshi ba kware sha yanzu kuma wannan abin Allah zai ture a fara a dutsen da kanshi shi Allah ya ka tuna wanda kai Allah mai ni'ima yace wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi alaki kana oye wani abu a ranka lokacin da kake mutum amsa ka alaka zai ga take illa in zai maka ita ma jajan Zainab rasulullah wani da ya ishe ni ya ishe ni rasulullah annabi ta kai tsoron Allah zai ka kike mataka cikin annabi sallallahu alaihi wasallam an iya da masaniya zai zai saki matar shi Zainab ko manzon Allah ya aure ta annabi bai san wani abu kan ana bisa a ce a tuke mai aibu iya ga wani abu zai zama to aibu iya mai yawuni a ce ya zama ya zai kamar da mata kamar mata kanka wani abin ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ya yi abu to shi na ana Allah ce ka tunna wannan bawa na Allah to sai kace mishi ka rike mata kai tsoron Allah Allah ce wa tukufi fi nafsika man la mubdi kana koye wani abu a ranka abinda kuma Allah sai ya bayyana shi Allah ya abun Allah ce yace annabi annabi iya koye wani abu a ran shi abinda Allah sai ya bayyana na me na arman Zainab mata Zainab shi Aisha ta ce inda annabi ya koye da kowane aya karshe kuwa al'amarin da yake ki ke da yi wa kana kuma mai lace gaba wata kashen nasa ko aka lalace ko wata kashen nasa wadda haka wata kashen ko kana tsoron mutane annabi iya tsoron magana mutane ita Allah ta fita ka tsoron tsoron kowa duka ga wani aisha ce inda annabi zai koyi wata aya da ta yi magana kai shi da koyi wani aya da aya kamar ta yi magana kai shi ne ko shi aka aya shi aka aka zarga da abin da yi kamar bai koyi ta biya kuɗi kuma nushin da ubannin ya zo falama kada ga da mun hadarin sauci na Allah ce yanzu sai ka saka shi idan mutum ya maka shawara sai mata ta Allah ka ce mai sake ta ya dai shi in sai sai sun gida bai tare gidansu duk mun yi maka shawara a sake ta wala ga mutum kuma kashin da zaka yi mutum mata ya mata akwai saka da miji ke ce wala kin ga wani mace da sake Allah ko saka da maza ko saka wallahi wannan tabbata shi wala hudi yake an samu ba yi hudi yake kaga mutum mai shawara mata ya hakuri wala ya hakuri ya hakuri shi ma zai saka kai Allah zai ga karam jaji ya haƙuri zai kai tsoron Allah ka rike tsoron na kuyin labarai sai ya zike na fara gari ya zike da kuyin a ƙarfi labarai shi kudi da abin yanzu ya ishe shi sakin da kuyin yayi to yanzu ya zike ta to yanzu magana auren ta shi ne annabi sallama abin abin da shi gudu gudu yanzu ya zo shi da yi za a yi ta ƙari ta ƙari ita annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu za a kai abin da kai Allah annabi ce zai shi mijin na ta to mijin na ta kai je ka ce min zai ka sa armanta ce matarka je ka zama ta matarka sai magana matarka abin na Allah ko haka bai zo shara ce ta ka tsara annabi ce zai da kai shekace mu zai na tsara mata zai da hidi dagi da yaji sai ba da baya sai kai ba ta baya da ce maza Allah ya da baya ke gaba da ya wadi ta ce sai na tsara ta ce kai na istikhara ta ba Allah zaka annabin ita istikhara ka ji wa annabin ya mata istikhara ina istikhara karshe kuwa tana istikhara shi na kace ita ce kadai wadda Allah subhanahu wata'ala ya karma almanta a saman bakwai dan kana wa mata Allah alfahari da cewa dukan ku a cikin gaba daya ni da annabi adam kakan mu guda kuma ni kadai dukan uwa mu suka bada ni kuma Allah ya karma almanta a saman bakwai kace da yau ka sai ta kace ta Aisha haka ifa fata ta Aisha kwarai ta annabi ta Aisha da annabi ta raba ita kuma tana shin kai da wannan abun ita zanki annabi ce kuma a dara mata a saman bakwai dan suka dara mata kima Aisha take ke ku da karama ko ni Allah ya karma a saman bakwai karshe kuwa kuna nan sai ma aka kuma da aya falamma qada zalika min hasaran zawajnaka Allah ce zai ya kare bukatar matan kai yanzu Allah ce zawajnaka mu arwa maka ta annabi kai da zo yin shi gidan da ba mu kare mu zuwa shi gidan shi ke zan mata shi Allah da malama an gani kenan ji Aisha ce kenan inda annabi ya koyi da koyi wannan aya na abu na uku ta ce don da bakwai labari annabi ya san gaya mutu ya karya ma Allah an cin sai mutum ya ma Allah karya تقول لا يعلم من في السماوات الغيب الا الله كون آية Allah ce sama da ƙasa babu wanda ya san gaiban ba Allah ba annabi kan bada labarin gaibu amma ba san gaibu sanin gaibu daban labarin gaibu daban shi Allah masanin gaibu ya ka ba manzon Allah labarin gaibu sai ba labari wai masan gaibun Allah ma annabi san gaibu tabbas ma ka bada labarai da wani gaibu wanda kuma alama ce ta manzo ne daga Allah ya ba shi wani labarin da kowa bai sani daga Allah sai hore amma ba shi san gaibu amma iya bada labarin gaibu ta hanyar alimin gaibu shahada wannan shine abinda wannan a maganar duban Allah bayan haka yanzu nake da maganar duban Allah ba maganar Allah to amma aljanna ya tabbata iya daga cikin ma ni'imar aljanna dibar Allah subhanahu wata'ala ruwa da bukari ya kawo musulmi ya kawo zan ake ba labari idan an sa 'yan aljanna aljanna za su ce ruwa musulmi zai rafi da musulmi Allah zai ce wa 'yan aljanna hal turiduna sha'an azidukum kuna san in ƙara muku wani abu suna cikin yawa janna kuna san ƙari sai su ce Allah alam tubatu wujuhana wa tudkhulun janna wa tunjina min nar Allah mai sawa ka haska ka fuskokin mu ka samu aljanna ka yi sai mu da gidan wuta me saura Allah suna ga su babu abin da ya saura animar aljanna a lokacin nan ne Allah fatin hijab Allah sai ya ɗauki hijabu da yasa tsakanin shi da bayi manzala ta fama utu shay an habba ilmi nazar da rabbihum a lokacin nan duk wata rima aljanna sun mutane duk wata rima aljanna wannan jibar Allah ta yi komi da shi kenan a aljanna haka sabu suka ce ya rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyama fita ya rasulullah rawu musu makata abu bukhari da musu makata ya rasulullah za mu ga ubangiji a gobe kiyama yace innakum satarawna rabbakum iyana da ku bugiji karara wata ruwa ta ce hajji garuna shin kuna samu kuna turare ne idan kuna kallon rana duk taron kun kuka dubu nawa in kuna kallon rana ko ko ta daren sha hudu kuna turu kace ka tura ka ka tura ka ga da in bota ko ga rana kuna tura ne ce kenan ce wanda ba ku tura ne haka kowa ya da gobe kiyama kenan dibar Allah gobe kiyama ni'ima ce a aljanna iya ce mahi girman ni'imar aljanna dibar Allah subhanahu wa ta'ala sai ce maka wujuhun yawma idhin nadira wasu huskoki a ran nan suna cikin annashuwa annashuwa ta annashuwa ta cikin ni'ima ko da kuma ta cikin annashuwa ko annashuwa a Hausa ila rabbiha nazira domin suna dibar ubangijinsu a lokaci guda wa wujuhun yawma idhin basira wasu fuskokin fuska ta tamike sun da cikin bakin ciki fuska ta tamike musu yace domin tazun an nufa alabi ya fakira da suna tabbacin cewa za su gamu da bala'i za su gamu da bala'in azaba shi za kenan za su mutuke mutuk su kuma da cikin annishuwa kenan gobe kiyama mutane hali biyu ne wani cikin annishuwa da walwala wani cikin damuwa da bakin ciki Allah ci gaba كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق نعم mun ji dai bayani kan labar tushe bunan ajila wannan magagauciya da kuke so take ɗaukar hankalinku duniya tana da ƙarshe ƙarewa take ce kalla iza balagatul taraqi Allah ya tabbatar ko tsawatarwa game da san hihi ta duniya akan lakar yace iza balagatul taraqi ya da halin ɗan adam raunin ɗan adam lokacin da rai ya kawo bakin makogoro alama ta fitar rai iya haf haf haf wakila man rock idan mutum yake wannan halin zaka ga ana nema ina dakatar ina majar ina dakatar ma a ma ina wani specialist ya kwararre ma ana neman a kawo likita mai magani wanda ana ga cutar ta yi nisa iya tsoron mutuwa wakilin manara na mutum iya kunce imma iya abokai masoya ga suna kewaye da kai duk wani mai sanka kun kallo zai baki a nemo mai magani da fatar kakata yi ce kuna marra wa zanna annahu alfira shi wani mamaci ya tabbatar a ran nan rabuwar duniya ta zo ta manzara ya bada masu yabar labar salama cewa a wannan lokaci mutane kala biyu idan mutumin kware ne ya san halin da yake ciki shi iya gani ku ne bakwa gani haka na banza manzara ce idan mutum ga wani halin mala'iku na sabkowa daga kan bidul wuju ma kafanin na kafanin da janna mala'iku za su sabko da lakawani daga cikin lakawanin aljanna faritek kaya fara suna haske kuma matajan manzil ba sai iya iya ganin su ko da iya ganin su iya ganin su ku ne babban su amma shi iya ganin su a lokacin da sun zo suna jiran waye suna jiran mala'ikan mutuwa za su da lakawani daga cikin lakawanin aljanna ne mace lakawanin aljanna da turare da kamshi suna jiran suna nan shi iya kallo iya wanka iya kallo iya kallo mun da mun gani ma shi iya kallo shi ne Allah ya ta falawla idza balagatul hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum lakin la tubsirun Allah ce falawla idza balagatul hulqum mai hana lokacin da rai ya kama ogoro mana zai huta wa antum hina idan tanzurun hukum kuna kallo zai mutu ba yadda kuka iya Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mun yi ku kusa da wata yamma da ku ne mun yi ku kusa da shi ku ne ba ku gani shi iya ga abin da yake gani shi na laka cewa falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin basir karim kiyama kiyama in har za ku yi wani abu kuna kallo ran zai wuta ya hap hap Allah ce ku mai da ran man kai mutu in kuna da iko ba mai iyawa illa kallo kura kudi bai yi karhi bai yi dabara ba ta yi jikinta ba ya yi shi ne kwarni masu hanyar sadarwa an sa mutuwar shugaban kamfanin dangote ai akwai da take kamfanin ko akwai shugaban dangote kanan shi ne yake kowa shi zama abin iya ba da ba ya ce wallahi tun da yake a rayuwa bai taba gaba tashin hankali ɗin mutuwan nan wannan shi ya ce muna tsaye a kan shi da mu da ƙonmu ba wani abu na duniya da zai iya ba da inda za zai baro ce muna kallo da baban muna kallo mutu muna da ya ya kwata mai duniya ashe baka komi ita hankalin su iyaka ta shi inda kuɗi wajen ɗan gwata kullum kuɗi ne ko inda kuɗi wani ɗan ko ina ne ce muna kallo muna kallo mutu to na abin ce kwarai ya girgiza shi haka ne kari bai kudi bai dabara bata yi duka daga yi ya ce wa zanna annan hulfira kuna wurin magana ku shi ya tabbatar da suwa zai wacce ruwa da labari idan mutumin kwarai idan mutumin kwarai ne wannan malakun suna nan suna haske iya kallon su can mala'ikan mutuwa zai sabko annabi ce zai sabko kibtawar ido bai iya sabkowa ya gama ta gama ta gama iya sun kurki ya cire ran in ya cire ran wannan ya kaina shi kuma heme ka hannun wani malaku ta sa cikin wani kaunin wani lakaunin aljanna mai kamshi ta sa cikin lakaunin ya tsiri shi ya kare ya gaba ya kare ya kishi yanzu an dauki wannan ran annabi ya ce muna magana mutumin kwarai ya ce malaku za su yi sama sun sun ji kayan su yawon saman suna ga wani malaku a ce wannan wanda rai ne mahadar ruhu tsayi ba wai wannan ran mabawan ala na kware iya kamshi iya kamshi da su sama da shi da su nema sama ta ɗaya a bude ana masa barka ana mai barka ran sama ta biyu sama ta uku haka za a mushi kayan amido ran kuma bayan an kare wannan yabo Allah shi amido ran nan duniya za a maido a yi tambaya ta kabari an ce mai imani ne ana maido ran kuna kare addu'a ku da kaza kaza kullum za ta da shi mai imani kina limiti tambayar farko man rabu kawai ubangijinka mun zana kewa labarin cewa wannan shi ne faɗar Allah subhanahu wa ta'ala bi sabbitu Allahu alladhina amanu bil hisab fil hadith wa fil akhirah wa yudillu Allahu zalimin wa fa'ala ma sha'a anan ne Allah ya ce alaƙar bawa ce da Allah anan ba yawan karatu bane ka hada ce Qur'ani ko da zai dubu nawa an kai mutumin banza ne Allah ya bada da kai nan kyakkyawar alaƙa da bawa ce imaninka Allah ce shi ke tabbatarwa da masu imani da wannan kalma ta tambaya ta mala'iku ka ba marubuka saka a kai tsaye rabbi Allah Allah ne ubangiji na annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam addini kai musulunci a tambaya ana tambaya iya ba da amsa dan Allah ke tabbatar mai da wannan mai da amsa shi ne mazaki ba labarin cewa a wannan hali shi mai imani iya ba da amsa shi kenan za a bude mai kofa a kabarin za a bude mai a gwada mai gidan shi na aljanna sai ta rabu a ƙimu sa'a allah ta da kiyama ya ga abin da ne allah ta da kiyama ta ce yi haƙuri ba ta kamuta lokaci da yi ba daga nan wannan ran iya cikin hayatar barzakhiyya iya cikin rayuwa ta barzaku iya cikin rayuwa kyakkyawar rayuwa ta zaman kabari har tashin kiyama tunan ne yan uwa aka ce akwai fajiri musulmi na ma fajiri bayan ana mai tambaya man rabuka zai kasa ba da amsa can bayan an jibge shi a ce za shi zai shaka shi to an ce mai imani ya kan da amsa amma mutumin banza zai ba da amsa amma iya cikin hali mara kyau na rayuwa ta farsafiya shi magana ake magana ceto kayan a zo ceton shiga na daga akaba kuma sai akwai ceto mun yi ana tabbata akwai ceto an je kiyama to kayan a je ceton kan shiga dubu nuna ka cikin gabari shigo duwar da ya mutu mutumin banza ne mazinaci ne ɗan gida ɗan mamar na kabiya kana cikin laifi to za ka yi zama mugun zama cikin gabari har tashin kiyama ka haɗari ne to ceton ai an zo kiyama ne iya an saka wata to don baka cika hanka shiga wata ma ko a cutar a zo kiyama ma ce an yi maka kare a zo nan wannan halin mutumin banza na yan wake na an ce duk ilimin ka to ka ga kenan mu alama ɗan rakiya shi ne muke roƙo Allah Allah musabbitu Allah maka sallu Allah musabbitu mu ɗan rakiya abin da ke sunna mu muke roƙon Allah muka tsaka kabarin bawa mai imani Allah ya ubangiji ka gafarta mana bawan naka ka tabbatar ne da ba da amsa Allah muke roƙo za ka fita mishi kenan mu ba mu za ka mishi ba ka ga yake dadin sunna kenan ko roman sunna ai rakiyarka kada amfana da su suna ma amfani suna roƙa ma gafara ta Allah suna roƙa ma tasbi ta Allah tabbatar da kai amma a gargajiyawa za su maka bid'a su ba na da kai ba na da eh ba komi a kada shi kurum وإذا يا عبد الله ويا باو الله to na sunan Allah kawkar kamar kana kiran shi da Allah ko ya amata Allah to sunani inda yake da ya amata Allah to amma kai fadar kamar kamar kana kiran ya amata Allah wanci ya bayo Allah washi zai kuwa maka ya abdallah wa idza sa'alaka min malakani arrabbika wa nabiyyika wa dinika fa qul lahum allahu rabbi islam dini washi zai kuwa maka ba tambaye ka kan addinin ka da wane ne wai ka gaya musu washi zai kuwa maka ya malaku hawa ai ta baci ai hawa ta baci wai ka ce musu Allah a'a kamar duk wanda shirme ne kuma in wa ruwaya ko mai ruwan babu illa kirkirar ruwa ya ta kare magana babu da haka kuran imanin ka gyara alaƙa da Allah kuran kowa ya kuran gyara alaƙa shi da Allah kuran Allah shi ke tabbatar ma da mai imani wannan amsa in ya bada shi iya cikin kyakkyawar rayuwa har tashin kiyama amma ne bace idan mutumin banza ne ce shi kuma lokaci iya yi a wannan wurin sai mala'iku sako daga sama ce cikin su ruju suna bakin kiran ba kyakkyawar ba kama mai kyau su ruju ya ce da kalkawar mutu iya wari za su sauko shi wajen shi shi ma in wanga kun su gani kun i juya kun ba gani wanda Allah ya tsara kana da tun surun shi ya gani kun ba gani haka akwai cikin yan uwa da suka shiga wata mishi ya Allah mai cikawa ko suke muna hira da uwa da abin da suna zama ne kamar wasa wanda bita ga abin da ake wani ba mu bita gani bita ganin su ce maka kana gani ce bita gani ya ya dariya ya mutun dariya kamar ya warke ta ce wallahi ta iya dariya iya ta fice ganin su ta ce na zaki tsamun kisa ya gaba kisa ya gaba ki mai na zaki ta ce yara ta ce ta ce ta ce wallahi minti biyu wata tara kun zawo ya mutu minti biyu su kun ya mutu ta dawo kisa ya kisa ya gaba ki kisa ya gaba ki mamma ta ce ko da kishi minti wallahi tana huta kamar ya warki ce wallahi ya mutu ya ce kenan idan mutumin banza ne zai ga wannan malakun iya ga malakun mulki mugu kama zai tada hankali shi suna nan su ma wani arikiyar shi malakun mutuwa bai zo ba yin su tsari can lokacin iya yi ɗaya lokacin iya kakwa cip to an ce shi zai cire zan cikin tashin hankali in ya cire ba da bata lokaci zai mika wannan ran a hannun wa'annan malaku na wuta na bala'i a hannunsu sa cikin wanda kawai na wuta suna ɗauka a cikin sama iya wari muna kusa cewa waye wani mugorin Allah wani shi iya zo san sadai ariya ta ba ba da huciya ko mai da ba da huciya ba san sadai yayi huciya ba ta zo ta muku daga nan sai ba ba iyaka ba ba huciya sai a mai duwa sai mai duwa duniya shine ana mai duwa ana mai ana sai mai duwa ana mai tambaya man rabbuk sai har ha ha ha alhamdulillah sai har ina ba ina ba karamar ina ba ina ta hakika sai har ha ha ba sani ba annabi ta za su jirge shi da wata guduma aka jibga mai sa ihu ya ce inda mutuwa ke ba mutuwa zai sa ihu a sake dago shi man na biyu ha ha ha la abi sani ba su jirge shi zai ji muka uku a kare ba da ma amsa bai ba da amsa shi ala tawdur lahu zalimin azalim bai mai da amsa shi ma daga nan dai za a bude mai kowa a kabarin ya ga gidan shi na wuta abin da yake jiran shi da sarrafa Allah ta da kiyama yau hata za a yi tsaye a wata to wanda haka wannan shine karshen adam kalla idza balaghat taraqi idan rai ya kawo baki makogoro hab alama ta fita da ke wa qila man raq wani iya kira ina mai magani ina doktor ina maje ina likita shi ma kuna nema ka likita wa zanna annahu al-firaq shi ma man lahiyar ya tabbatar da rabuwar duniya ta so والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق نعم zahiri ƙwabri ya gamu da ƙwabri alamar da mutum ya bugu a gado na kwanciya rashin lahiya za ka ya tamike ba ga ba ba he da aka ɗora kawa ɗaya kan ɗaya ya ta ƙauri ɗaya kan ɗaya wasu na kawo ana kawo na kalma a larabci wurin tsanani ya yi tsanani ila rabbika yawmin izin masaka a ran nan wa rana ce dole ba wata hanya rana ce ta komawa zuwa ga ubangijinka wannan ina ga mara imani Allah ce fala saddaka wala salla
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى نعم فلا صدق ولا صلى مرة إيماني iya wannan wata duniya shi bai ba bai gaskanta kalmar mana musulunci ba bai gaskanta kalmar shahada ta yi ba ba imani babu sallah walakin maimakon ma imani da yin sallar da kama kanan wala sallah dan a cikin ayyuka yan uwa da dan adam ke na ibada babu aiki mahi kima mahi girma kamar sallah da ka kuma kanan bi ba imani bi ba sallah da a cikin ayyuka ce babu aiki mahi kima daraja a wajen Allah bayan imani sai sallah ta gobe kiyama ita ce horkon abin da za a kawo kaji haiti ka yi jihadi ka ba da zakka duk alheri ka yi gaba ɗaya dusan gaba a ɗauko a diba ta yi an ɗauko dusan sallah ta yi an ɗauko sallah an- an diba ta an ga yaya matsayin sallah babu babu matsala in sallah ta cika cikakka ce gaba ɗaya baka da problem matsala a sallah ta kuma a ɗauko sauran takardu zakka ce hajji ce jihad ta wanda kai ya bayan sallah limiti shahatar ruwa na musulmi ke cewa idan aka ɗauko sallah iya a samu turu a samu matsala a cikin sallah akwai kurakure ba ta cika ba to shi mu da kuma sai kowace takardun sallah ba ta kare ba za su yaran bawanka akwai matsala sallah ya sallah ba ta cika ba Allah zai ce ba iya da nafila ba ya ce ku diba cikin nafila shi sai ku cike turukin za a diba gurbin da babu sai ku cike da nafila shi haka ne da ce kaga wannan akwai kuskure masu ganin cewa hujja da wata ruwa ta wani sahabi da yake ta rasulullah ya tambaya me ya kai na sallah guda biyar akwai ta wani akai na sa babu ya kana bila haji ta farilla duk da yake ce na rantse da Allah ya rasulullah ba na karawa kan wani sallah guda biyar ba na rage kuma aka ce da aljanna ne to kaga wannan sahabi ne ko annabi ya mai shaida kai sallah ta ka cika kaci inda shi ba ta da ba ta da matsala to kaga idan ka kaga nan idan ka rubi wani kace shi ma kai ma bakin farilla kenan ya kai ji ka samu matsala a farilla ya za ka yi za ka so a gama da nafila farawat da nafila a gama da su ko ba tirin karin ladan karin daraja a wajen Allah kaka da rukan gaskiya kai maka nafila ko wani nafila kenan Allah subhanahu wataala kenan yana kara mana kace ana da sayin abinda na yake cewa ana diba sallah ta farko in ta cika a doko saura kenan nufi Allah ka magana bi bai imani kun bi sallah ba Allah ta kimin ya sallah mu yace walakin kazzaba wa tawalla amma ya karyatar da gaskiya da kalmar shahada kuma wa tawalla ya bada baya nan malaman tafsir na kawo wani ibn mugira abu jahal kaza kaza wannan an ma wane ne wani hali ne yayi ba na iya ba abu jahal wurin iya abu ulidi a kurin kahurci ne duk wanda yana aikin layin su guda ai ba ta dalilin abin da aka yi kan wani ne maka dauka a wani tankata kaka labari ya ce kahuran da kahuran maka eh kahuran maka munafukan madina a'a kahurin maka ma asa wuta balin da magaran ko na kano munafikin madina ma shiga wuta balin da magaran ko na kano ko na wani gari idan wani ta haɗa ta wa haka wani ta haɗa ta ce muku munafukan maka kullum da ta kai munafukan madina kullum abin gaban kai maka ciki kullum munafukan madina ne labarin ana maka labarin munafukan madina kafuran maka haka mutane suke jin kuɗa yana nuna tafsiri a da kullum ana maka labarin kuɗin shawa ne a kuɗin shawa ba zai kuɗin shawa ne ba za su yi sun yi asali ma a aikin kafuci ya kada mutu daraja a wajen Allah ba ruwan Allah da asalin ka irin ka kawuri ne shakta hijimar Allah subhanahu wa ta'ala ka jima duk girman Qur'ani gaba ɗaya kaf babu ko abubakar ko umar duk saban gaba daya babu wata kasa musulunci ya yake da mutum ba asali ba kowa da kowa ne duk musu qur'ani tun daga bakara hannas da mutum zai fatiha hannas babu sunan mutum guda karar a cikin qur'ani sai guda ne kura da ta sabka magana kan shi zai shi kadai aka mutum sunan shi zai a qur'ani duk da gaba daya ko abubakar wai yana ishara na biyu asalin zai daga bauta zai bawa aka ambata da yabo cikin musulmi duk kawuran annabi da ya rai da su su abu da su wajen duwaye babu wanda aka kama suna karara kama abu na abu na sun wani abu na bukulun shi ne amin mazala ne amin mazala baban su cikin sai baban nasar sanama ubaji da nasar sanama ga asali kuma ga dangantaka da nasar sanama amma shi ne suna hatta shi kai mana karka tabbata ya da abila mutab ana mai tsinuwa a qur'ani da yake ya kan huta ba magana asalin bukulun shi kaza kaza ka huce shi ya dauke mai wannan asalin kaga wancan bawa ne bauta ba da mace kasance ba ya samu daraja a wajen Allah na ka kurin a wajen Allah kahuri kahuri ne ko da ina ne munafiki munafiki ne ko da ina ne eh magana ke yace walakin kadzaba wa tawalla ya karyata ya bada baya ga mana gaskiya summa zaba ila ali ya tamatta kuma ya koma gida iya alfahari na me za su ciwa musulmi daraja mutunci a yi kasa kasa da abu da waye za su kuma suna alfahari da tamaka su manyan gari an ci mutuncin mana masu imani kuma kamar daga a matsi da irin bulan da kai dara zo a ci mutuncin sunna a wa kasa kasa ana jin daɗi kamar da wani malami cikin malaman garin nan wanda yake wanda da kashi yawan magana ne ba wani labari bane ba cikin ɗan uwa abokina ne ya ji gidan shi sun je su biyu ta mata wani sai ke cewa kasanni marasa rikici wallahi marasa rikici wallahi shi ma da mai wa'azi ne ya ce yanzu misali yanzu yanzu yawon ayin zada kada mai da yanzu mai da yanzu zada amma ta yadda da ya ce ta wa'azi sai su ce mala akwai mutane an goma a goge su akwai mutane an goma mutane an goma mutane ayin zada an suna an goyo kuna akwai za ka ce su unguwa kuna ka akwai yin zada kuma da ahlus sunna sai a ce in yake kata kata da ahlus sunna wai dan su ji dadi yace idan baka yi musu dadi wazo kuma yake ba ba ko kai lokaci guda ce mana hadisi hadisi sai hadisi sai zara kusa hadisi sai zara hadisi kawai zai ba labarin kananan yara ba zakarin shekaru ake jarawa da wai wuce ai sai zara ake hadisi da ake nan na kawai kace mala akan tan hadisi hadisi sai zara kaga nan wai a ci mutunci ɗaya zala ne ahli sunna amma katakata ana dariya da jin daɗi a kare su ke su bukata su tabiya wani haka halin mutane ke su ma a canza haka ne Allah shi ne da suna babin su wuce a ganta ba shi ya tafi ya koma ga Allah shi mai yin wasu ma masu karanta ma sun gane da kansu ma suke gane sun da yanzu duk da sun masu karanta ma sun suke karanta musu mata tun da rashin sun gane da suke suka bar suka bar shi Allah shi da ya ce أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى
nan aula laka fa lasu ma la fa aula na ce tabbatar da halaka tadina gama wannan abin da kake tabbas halaka ta tabbata gare ka kuma aka maimaita halaka tabbata ga wani mai wannan hali ayi hasabul insan أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
subhanaka fabala Allah ya ce a ya sabul insan an yutaraka suda shi yanzu jinsi na mutum da kahuri iya tsammani ne haka kurin za a bar shi kana zubi ya yi abin da ya ga dama ba wanda hikima kurin a fahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayhi la turja'un fa ta'aluna man qul haq shi yanzu kuna tsammani ne haka kurin aka yi ku ba wata manuwa ba wata hikima kurin ka zo ka ci ka sha ka yi aure ka yi bukata ka yi kaza kurin haka ka more haka kurin har tsammanin ku yake subhanahu Allah ta subhanahu Allah Allah ya kare maza Allah ya kare maza Allah ya kare yake maza haka kun ayi mutum duk wanda yake wata mutane ban za ba mu komi Allah ce a Allah ya kare haka ne ya yi kare yake maza Allah ya ce kenan a ya hasan malam tibbi ya zama a yanzu ka suda malam ya yanzu ka suda a bashi haka na kurin ba doka ba komi kun haka a yanzu ka suda haka kurin ba mu komi kala ka ji hankalin shi alam ya kudu ta fatan min mani yi mana baka tunanin ka dan adam da dugun mani ne aka jewa a cikin ma'aiwa sun makana alaƙatar fahalaka fasawwa ka ji wani aka ganta da kai ita matakai yadda aka bi da kai a zuba mani kaɗai wata kima ce ta Allah ka ji wani mani da aka zuba ba haka bai kurin ɗin kurin mani zama mutum wa a ka ji ba halittu da Allah ya da mani kafin ka zo kai manin wannan ya koma jini jini ya koma kuma da cikin mu'minun ya koma tsoka aka yi tsokan aka yi kashi kashi aka yi zihin duk wani abu da kai na wani anwa Allah ya ba mu labari a cikin Qur'ani shekaru aru aru wanda dan adam a likitanci ilimin an jima a binciken dan adam bai kawo ga haka ba an yi ta bige-bige an sha wahala daga masa imani amma ga ƙur'ani lokacin ba wata ecography ba wani bincike ɗan adam da wata na'ura amma annabi ya bada labarin halittar ɗan adam shiga ciki dalla dalla tsugun jini tsoka ƙashi kuma abin din aka shiga ba wani gaba ɗaya haka suka isko abin yadda yake babu canji ko daya wani ya tabbatar ma cewa wannan qur'anin daga Allah subhanahu wa ta'ala yake daga riba wancan zamanin a wancan jahiliya ba ba mu ganin na'ura ba babu ko daya kuma ba a dajin da yake amma shi labarin dalla dalla dogon mani jini har kuma abin ya zama jini jinin ya zama tsoka tsoka ta zai ka taɓa shi kurin kashi ya gurba kuma ya kashi kurin kashi daga shi kurin skelet kurin wannan kashi gurba a lullube ka tsoka da kayan ciki anta koda dan wa da Allah mutum diba dan adam ka diba mutum kurin shi ta ayat Allah kurin sai sai sai Allah ka cewa wa fi anfusikum afala tubsiru aya kurin da kan ka ka zaka bar cikin kurin kai kan mutum ala ka zaka ka bar cikin kurin ya shi ka aya girma Allah kurin kurin ka san kanka kurin da ya shi ka aya to kurin ka diba dan adam kurin wani mani yau nawa suke da matsala ta koda wani ne kana kallo da ka mutu amma ai ne ba ta yi balle magana an ta dan babu ta hayo babu an ta hayo ba ita ba ta ba ma ba a ce ta za babu an ta balle magana zuciya duk abubuwan wani kowace daya aiki ne ba karami ba ɗaya ɗaya ta bai kai ba da malaiya amma da wannan dugumanin a cikiwa aka yi koda aka yi alta aka yi tumbi aka yi zuciya aka yi hanji aka yi wannan dole ba ta ba dole abin gaba ɗaya da wannan dugumin ɗaya abin da idan ka bai gani an tabbatar dugo mani obirki kus faramkin ba wanda idan adam da gani ko ne na mace ko wannan mace ko shi na mace ba wanda idan adam da gani ido bai gani da abin da aka yi ka ido bai gani na na'ura da wani abin kadai duk wannan abu aka yi ka na abin ɗaya a yau ɗaya ya daga ɗan adam ko a yi zuciya ko a yi anta ko koda ko kaza duk babu kuma kuna da tsare aiki daya ka je wurin jalis kuma ka je ka ci aya Allah a nan je jalis da kita ofitar ka je ganin jalis ka ga baho baho dawo na ruwa na gishiri furuli kaza furuli kaza an gama wajen taro nawa kai daya wajen taro nawa ke sha a wani mutum ɗaya jalis an ga ruwan da ake sha ake gama furuli furuli da kenan wa maka dan aiki kada wanda koda take dan taimaka mata wa dan taimaka mata ne wa ka dan dama dama kai yanzu baka san magana sai baka tsaye mutari ne ko mutari ne kurin wani ake mutari ne kurin baka san abin da ke cikin cikin mutari kurin a koda kurin ta ɓaci kaga abin da kake da kuɗi amma baka san kai baka san ma ne kurin sai ka gaji kurin gani mutari ka sai mutari ka dawo sai abin da ake duk wani abin gaba daya daga dugun mani alam yaku kuta fatan ne mani yumuna cin da baka samanto ba dugo daga mani ne aka jewa cikin mahaifa su makan alaƙatar ka zamanto dugon jini ba halaka fasawa daga wani dugon jinin Allah ya halice ka ya daidaita halaka mace ko namiji faji alamin zauje da zakar wata daga wannan dugon manin Allah ya yi namiji ya mace sai da ke cewa alaisa zalika bi qadirin ala ayyihi da mota me wannan ikon ba shi da ikon tare mutum bayan mutuwa subhanahu wa ta'ala bi iko tabbata Allah kan gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanahu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته